أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 28 mun tsaya a satin da ya gabata inda malam yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wal iman bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa bin Imran alayhi salatu wassalam yawm at-tur wa Musa yasma'u min Allah al kalama bi sautin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghayrihi فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم نعم مالك cewa iya daga cikin aƙida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a kai imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Musa magana Musa bin Imran عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام النبي موسى يناجم مغانا تألا وقع في مسامعه ياجوانا دكنوانش لا من غيره با تهنيا ونشبا فمن قال غير هذا دوان دي فدي سابان حكا مالك يتوى faƙad kafara billahi al'azim hakika ya kafirce ma ubangiji mai girma a nan sai malai ke cewa ithbatul kalami lillahi jalla wa'ala min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a tabbatar ma da Allah cewa yayi magana asali ne daga cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a annallaha yatakallam bi kalamin haqiqi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana magana ta hakika sami'ahu jibril jibril alaihi salam yana jin haka wa sami'ahu musa alaihi salatu salam annabi musa ma haka ya ji magana ta Allah lamma zahaba ila nar a lokacin da annabi musa ya tafi wajen wuta liya'ti minha biqabasi lokacin da ya so ya je wajen wannan wuta ya ɗauko wani abu na wannan wuta domin shi da iyalin su ji ɗimi kamar yadda ya zo a cikin suwati ƙaha yake cewa wa hal'ata ka hadithu musa idra'a naron faƙala li ahalihim kufu inni anastu naron la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fakhla'an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa Allah ke cewa a cikin surati Taha shin labarin annabi Musa ya zo maka idra'a naran a lokacin da ya ga wuta fa qala li ahlihim kufu yake ce ma yallan shi ku zamna inni anasu naran ni na tsinkayi wuta la'alli atikum minha bi kabasin aw ajidu ala nari huda takan yu in naje in samo muku wani yanki na wannan wuta domin mu ji dimi ana dari ko ko mu samu shiriya hanya ta hanyar wajen mutanen da suke jin wannan wuta lokacin da ya iso wajen wannan wuta falamma ataha nudiya ya Musa sai ji an kiraye shi an ce min ya kai Musa inni ana rabbuka fakhla'an alayka ni ni ne ubangijinka ka hujjata kalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa hakika kana waje wanda ake ce ma al- alwad wani kwari almuqaddasi tuwa wanda yake da daraja da mutunci wannan kuma ya faru a kasashen wajen filistin hakanan ya zo a cikin suwatin namal yake cewa iz qala musa li ahlihim إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم yake cewa isqala musa li ahlihi mu'annan musa yake ce ma iyalan shi inni anastu naran ni na ga wuta sa'atikun min habi khabarin zan je in zo muku da labari au atikun bi shihabin qabasin la'allakum tasdalun ko in zo muku da wani bangare na wannan wuta domin mu ji dumi yace falamma jaa hanudiya an buri kaman fin nari wa man haulaha lokacin da yazo wajen wannan wuta sai ji an kiraye shi an buri kaman fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah sai Allah yake ce me ya Musa ya kai Musa innahu ana Allahul azizul hakim cewa ni kinnan ni ne ubangiji mabuwayi ko mai hikima haka nan ya zo a cikin suratul suratul namli a na wannan suratul qasas kenan ya zo a cikin suratul namli inda yake cewa falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim kusu inni anasu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min an-nari la'allakum tasdalun yace falamma qada musa al-ajala lokacin da annabi musa ya kare kwantarar da suka yi da wannan lattijo na kasar madaina akan cewa zai yi kiwo na shekara goma bayan ya kare zai armame ɗiye shi bayan wannan alkawali ya cika an ɗarmame ita ya ɗauko wannan mata tashi ya ce za su zo ƙasar masar da ita sun kamo hanya suna tahiya to a lokacin nan ne sai ya tsinkayi wannan wuta sai yake ce ma iyalan shi ku zamna inni anastu naran na tsinkayi wuta la'alli atikum min habi khabarin zan je in samu muku labari a wannan a wajen wannan wuta aw jazwatan minan nari la'allakum tasalun ko wani bangare na wannan wuta yace falamma ataha lokacin da ya zo wajen wannan wuta nudiya aka kiraye shi min shati'il wadin aymanin fil buqatil mubarakati min ash-shajarati anya musa Allah subhanahu wataala ke bada labarin siffar wurin yace nudiya min shati'il wadil ayman daga bangaren dama aka kiraye shi fil buqatil mubaraka wajen wannan kwari mai albarka min ash-shajarati daga ita wannan itaciya aka ce mi anya musa ya kai musa inni ana allahu rabbul alami lalle ni ne ubangiji ubangijin talakai baki daya to kaga wannan ayoyi a cikin wannan surori daban-daban suna tabbatar mana da cewa annabi musa lokacin da ya ji tabbas annabi musa ya yi magana da allah subhanahu wata'ala hakanan ya zo a cikin suratul araf wannan magana ta farko ce lokacin da ya je ne aka ba shi wahayi na harko Allah subhanahu wata'ala yake ce mai wa'an alki asak yadda wannan sanda taka falamma ra'aha tahtazzu ka annaha janun wanda mudbiran walam yu'ajjib lokacin da ya ganta tana zabura shi ma sai wuta da gudu bayya waiwaye ma saboda jin tsoro da yi sandar take hannun shi ashe macijiya ce bai sani ba to a lokacin da aka ba shi sako aka ce mai izhab ila fir'auna innahu taqa kaje wajen fir'auna saboda shi kin ya saba ko mai girman kai ne mai jiji da kai ne hakika ya kauce ma hanya a wata a cikin tsoha ke ta faƙula lahu ƙaunar laginan la'allahu ya tazakkaru au ya sha haka dai aka aiki annan musa dalilin wannan haɗuwa da aka tawari akwai haɗuwa da aka sake yi ta biyu yaushe bayan annan musa ya zo wajen fir'aun ya kame saƙo na allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi zuwa ga addini addinin Allah sai yake tambaye shi awalau sai yake ce musu awalau a cikin shu'ara yake ce rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un anan da yake ce mishi a ya musa inda fir'aun yake mi yake ce mi e la illam yake ce mi la takunanna min al masjunin na'am aykin la takunanna min al masjunin yake ce mi la nabjumannaka wa la takunanna min al masjunin za mu je ka ko kuma kasance daga cikin masu kaso sai yake ce musu awalau ji'tuka bi shay'in mubin shin koda na zo maka da wani abu mabayyani bi ma'ana aya daga wajen Allah ala fa'ati bihi in kunta min as-sadiqin ka zo da abin da kake da shi in kai mai gaskiya ne to a lokacin nan sai ya gwada mishi ayoyin Allah a lokacin nan sai yadda sanda shi sai ta zama cijiya kuma ya dauke ta koma sanda ya sa hannun shi a cikin rigar shi da ya hudu haske wurin gaba ki ɗaya kwashi haske ya ce ai shi ɗan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin nan fir'auna abin ya ba shi tsoro saboda bai taba ganin irin wannan abin ba a nan sai mutane suke ce mai ai wannan da kake gani babban matsayi ne eh wannan da kake gani babban matsayi ne don haka yadda za a yi a tattaro gabaki daya matsawanka wanda kai ma kake ji da su a zo a yi zube ban kwarya a zo a yi mukabala tsakaninsu mai gaskiya hudu kan shi annan musa ya ce ya yarda ya ce ƙala ma'idukun yau muzina wa an yi sharar nasa duha ya ce kuma ranar da za a gamu ranar igiran nan ne za a gamu kowa ya zo tattaru lokacin da sahiya rana ta fara ɗagawa kowa ya zo tattaru a ran nan ne za a yi musabaka tsakanin ƙarya da gaskiya lokacin da aka zo sai annan musa ke ce musu alƙoma an tumulko ya ce ku jefa abin da kuke da shi na jefawa shi kenan suka jajjefa igiyoyinsu فألقوا حبالهم وإسيهم وقالوا بإزة فرعون إنا لنحن الغالبون suka jeho wasu abubuwansa na tsahi igiyoyi ne suka jejewa sai kuma macizai suka yi rantsuwa suka ce dan girman fir'auna ya mun ci nasara abinda suka faɗa ke a lokacin da annabi Musa ya ga wannan shi ma ya ji su fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la annan musa ya ji tsoro sai allah ce mai kakka ji tsoro kai ne a saman su kyale su lokacin da annan musa suka ida jihijihinsu to shi yanzu sai aka ce to tsora kai kai je wanaka fa'alƙa musa a sahu fa'iza iya talkafu ma ya afiko lokacin da annan musa ya je wa sandar shi kawai da ta bude baki ga baki ɗaya duk abin da suka je wa na macizai da kunamu da sauransu na tsahinsu kawai suka dinga zawa suna shiga bakin macijiya ta annan musa kuma ba ta ƙara girma kawai in ta haɗe yadda take da haka take tsayawa ta haɗe kakaf abinda suka jajjewa kawai sai ɗauki sanda shi kuma ta komo sanda wanda matsahon suna ganin wannan abin su sun kure a daka a tsayi sun yi da abin da za su iya yi na tsayinsu amma sun zo sun yi wannan abu kuma wannan sanda ta musu wannan ɓanna fa'ulkiyar sahara tu sajidi a nan sai suka haɗe duka wannan matsahon suka yi sujada suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talakai sai suka ce rabbi musa wa harun dan fir'auni san cewa ba da shi suke ba rabbi musa wa harun ubangijin annan musa da harun daga yau mu shi kenan mun huta daga addinin fir'auna mun komo addinin da annan musa da haruna suka zo da shi to dalilin wannan sai fir'auna sai ya ce musu amantum lahu qabla an azana lakum za ku yi imani da su ba muku izini ba kaga shi addinin fir'auna kenan sai amma izini kake shiga eh shi yasa ake dan ja'in ja da wasu wanda suke cewa in zaka shiga wani tsari na wani addini a ce sai an maka izini in ka shiga dan karan kanka ba baka shiga ba to wannan kamantacce ne da irin addinin fir'auna shi yake cewa amantum lahu qabla an azana lakum shin za ku yi imani da su kahin ba muku izini ba yace innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr shi annan Musa shine shugaban ku dama shi ya koya muku wannan tsayin dama dabaru ne aka mani shi ya koya muku shine fuskin ku yace to dan haka la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum yace gabaki ɗayan ku zan zo in yanke hannu hannun dama da kau hagun kuma in tsire ku tun da dai haka ne abin naku shikenan a lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ma'annan Musa wahayi akan cewa fa'asiri fa'asiri bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ya ma'ana Musa wahayi ya ce mi ka tashi da wannan wanda suka yi imanin ku bar wannan gari baki ɗaya cikin dare saboda bunku za a yi ƙari za a yi da ku fir'auna ya shirya zai je musu kisan gilla baki ɗinsu shi kenan a nan annan musa tara mutanen suka kama hanya suka bar gari inda kun mutaba yanzu suka bar gari suna cikin tahiya hegas sun zo bakin ruwa fir'auna kuma ya ɗauko rindina kaya guda suna zauwa bakin ruwa sai mutanen annan musa suka ce inna da mudaraku daga ce shi kenan an cin mana ƙariya za a yi da mu annan musa ke ce musu kalla kalla inda mai iya rabbi sayadi ina tare da ubangiji na kuma shi zai gaya mini inda zan bi shi zai hudda mu daga cikin wannan abin da muke ciki gaban su teku bayan su fira auna da rundunar shi an zo kawai a kare su ta kan shehutu yanzu anan yanzu sai Allah ma annan Musa wahayi an durbi asakal bahar ya bigi wannan dutse eh wannan teku ya bige shi da wannan sandar tashi kawai sai buga sandar shi cikin ruwan yana bugawa kawai sai ruwan sai dare fanfalka fa kana kullu firkin taqawdil asib yanzu a lokacin nan annabi Musa da jama'ar sai suka shiga cikin ruwa suka huta suna huta sai annabi Musa ya jiyo ya nema ma ya sake buga sandar ya sake gami aka ce a bar wannan aikin kuma namu kai kawai jika annabi Musa ya juya ya tafi yana juyawa sai da fir'aun ne ya shigo gadangadan da shi da jama'ar tashi tsakar ruwa su ma sun samu hanya in banda abin fir'aun ba haika ce fiye jike baka koma kana kallo a buga abu ya bude wurin ya zama kasa abu a huce kuma dan adawa kan ya buga ya huce kuma kai ka zo ka shiga ai ka san yahuda yana iya game abin shi kuma amma kawai basirar ta huda kawai sai ya shiga yana shiga sai da aka zo tsakiya kawai Allah ya gama ruwan shi fa azratna fammal akhari gabaki ɗayansu Allah ya darkake su shi kun fir'auna sai aka huddo shi fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah tsir Allah huddo ganga jike shi a mace dan ya zama aya ga yan harko to a lokacin da aka huddo su eh mutanen annabi Musa suka fito daga suka tsira daga wannan abu na na fir'auna to ya zo ya da sansani tare da su to su ma kuma suka ringa hudu abubuwa wanda suka zama jarabawa ga annan musa saboda ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala abinci daga kawo haɗo musu yake yadda ka san a aljanna haka aka jiya musu daɗi wahala da suka sha a hannun fir'auna ga shi kuma suka zo suka yi imani da annan musa wannan kokarin da suka yi da suka tsira Allah ya ranka musu wata ni'ima kawai abubuwa gashi nan daga sun mika hannu samu suke nama kashashe sai faɗo musu da gumin shi da komi ga su abubuwa gashi nan a gabansu kawai ni'ima kawai suna cikin jin daɗi suka ce kai su wannan abin ya ma ishe su su so suke su hara noma da kansu su rinka muna so mu ringa noma masu ringa noma albasa da sauransu abubuwa ne na abinci har kuke so suka ce a nan kuma wani zo jarabce su wani ake ce masu amiri a nan musa ya gusa to miye yasa ya gusa shi ne za mu gani allah subhanahu wa ta'ala ke ta cikin sautul araf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوما تجهلون إنكم قوم تجهلون لوكacin da annabi Musa da shi da mutanen shi suka tsira suka tsira daga wannan teku sai suka samu su mutane yakufuna ala asnamin lahum suna bauta ma gumakansu suna sujada sai suka ce ma annabi Musa wai mutanen nashiwa ya musa ya kai annan musa ij'allana ilahan kama lahum alihum ma ka samu mana wani abu ka ajje mana ya zama ubangijin mu ma muna ganin shi yana ganin mu muna mai sujada muna bauta mishi annan musa ce amma innakum qaumun tajhalun ku kinna amma mutane ne jahilai in ban da jahilci kuna kallon mutane suna shirka kun tsira daga shirka fir'auna ku zo ku ce a hudu muku sabuwa yace inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun wannan abin da suke yi ho shirka ce suke yi abu ne batacce kuma abu ne na bata kan ku ringa mangarin ku ringa yin irin abin da suke yi yace qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin shin wajen wani Allah za ku ringa neman abin bauta alhali Allah ya faddala ku akan duniya baki daya yace wa anjaynakum wa iz anjaynakum min ali fir'auna Allah tsiratar da ku daga mutanen fir'aun yasumunakum su al'azab suna gana muku azaba wa yuqattiluna abna'akum suna kashe iyanku wa yastahayuna nisa'akum su bar mata wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wannan jarba ce babba daga wajen ubangijinku kun shiga cikin wannan halin yanzu kuma ku koma ku ringa cewa a baku wani abin bauta daban to a lokacin nan ne wa wa'adna Musa sai Allah yake cewa mun ma muka ajje magana da annabi Musa 30 lailatan nan da kwana 30 wa atamamnaha bi ashr da farko aka cewa annabi Musa nan da kwana 30 ka je wuri kaza za mu game da kai za mu yi magana haka Allah ce sai daga baya kuma sai aka ƙara kwana goma sai zama kwana kwana arba'in lokacin da ya yi da zai tahi sai annan musa yake ce ma uwan sharon ka zama wakili na a cikin mutane na kuma mai nasiha ya ce mai wa asulih kuma ka kyautata ka zama nagari wala tattabi sabilal musulmin kada ka ba hanya ta batattu walamma ja a musa limiƙatina to a lokacin da ake cikin wannan tahiya mu koma cikin sautin tsaha Allah subhanahu ta'ala ke cewa annabi Musa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa da shi wasu mutane dauka daga cikin mutanen shi ce mu tahi kuraka ne zamu je zamu magana da Allah da ya dauki wayannan mutanen suna cikin tahiya an taba yin balaguro irin wannan a duniya ba taba yin irin shi ba balaguro mai albarka balaguro mai daraja balaguran da za a je a gamu da Allah a yi magana da Allah ba a taɓa yi wannan balaguran ba haka annabi Musa ya kama hanya suna tahiya da shi da mutanen nashi kawai sai ya gani tahiyar tasu batta da sauki sai ya gudu gudu ya gaugawa ya bar sa a can baya shi ya tahi wurin da aka yi alkawali da shi ya je tsaye a wajen sai Allah yake tambaye shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa musa ya musa ya aka yi ka yi gaugawa kamar mutanenka ka zo da wuri su kuma suna baya sai ce ƙalahun ulayi ala athari suna nan saman sawuna wa ajiltu ilaika rabbi litarda ni kuma na yi gauga ne wajen ka ya ubangiji na domin ka yarda ni kenan kaga wannan me yake nuna maka idan ana neman yarda wajen Allah idan ana neman yarda Allah idan ana kokari ayi aikin Allah idan ana neman kusanci ga Allah ba a wasa gaugawa ake a komi ana so a ringa bi sannu sannu amma banda zuwa wajen Allah shi yasa Allah yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku yanzu kayi laifi ka ji a ranka cewa wannan kuskure ne kai wannan abin kakkaje yanzu kaje ka mutu igauga ne mu gafara ta ubangijin ka kai wasari'u ila magfiratin min rabbikum kada ka ringa cewa bari gobe kada ka ringa cewa ana tuba kada ka ringa cewa a ba yanzu ba ka ringa ganin cewa kai zaka tsara ma kanka lokacin da zaka game da Allah a so ake lokacin da ka samu prince of conscience hankalin kai kuma jikinka cewa kai kinnan mai kurakure ne to ka koma kai tsaye wajen ubangijin ka tuba saboda baka san bayyana lokacin ka zai kamar da wasu 'yan mata suke yi su ce a ina armi na ringa sa hijabi kika san ki mutu kayan ki arma kina da garantin cewa sai kin yi armi za ki mutu wani ya ce a ka wasa laihi kaza ce a ba yanzu ba he na kai shekara kaza ko he na armi na wasa kaza ko na armi na ringa yin sallah ina armi na ringa kaza duka wannan rudu ne na shedan hudu ba shedan ce gaugawa ake idan ana neman kusanci wajen Allah kaga annan Musa annabi na Allah ta yi wa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi gauga zuwa zuwa wajenka ya kai ubangiji na domin ka yarda da ni to idan ana neman yarda Allah gauga ake ba a jiran wani ba a jiran wa ba a jiran kani ba a jiran iyaye ba a jiran iya ba a jiran kowa ba a jiran mata ba a jiran miji gaugawa ake kowa nafsi nafsi bakinka ka yi nasiha ka duba nuhu alaihi salam nuhu alaihissalam lokacin da halaka ta zo sai da ya hau batan tukwana yake ce ma ɗan shi ya bu na jarkan ma'ana ya kai ɗana zo mu tafi annabi musa bai ce ba to tunda ɗana ya tsaya kada ya halaka shi ɗaya bari in je wurin shi bari in je sai na kamo shi a kauce min ya bu na jarkan ma'ana sai ɗan yake cewa sa'awi ila jabalin ya asimu ni minal ma ni saman wancan dutsen zan hau idan na hau ruwan biya iske na can ba annan musa ce mai haba yaro la asimal yawma min amrillah ba mai sha daga wannan al'amarin na Allah an kare kawai nun ko na annabi nuhu yace mai la asimal yawma min amrillah ba mai sha kawai ka zo mu ji yace biya ji yace to kai ka sani dan musa annabi annabi take shi ya bar shi kenan kaga ba a jira ko kuma a ce sai dole tare da wani za'a in ka yi nasiha an ji to in ba a ji ba kai igau gaji kautan ubangijinka wa ajirtu ilaika rabbi litarda to a lokacin da annan musa ta yi walan ma a musa li miqatina ka ji da kyau walan ma a musa li miqatina lokacin da annan musa ya zo wajen miqati inda aka yi alƙawari da shi Allah subhanahu wataala yake ce mana wa kallamahu rabbu ubangijin shi ya mishi magana suka yi magana yana jin magana Allah wannan kaɗai ya isa annan musa ya zan babba a cikin annabawa da da cewa yana biyu bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan sa annabi ibrahim amma wannan ya ishe shi ma ya samu fadala a wajen Allah subhanahu wata'ala mutumin da aka yi magana da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya mishi magana to a lokacin da aka yi magana sai ce to tun da dai dama ta samu mun yi magana sau guda mun ƙara yin ta biyu bari in roƙi wani abu wanda ba wanda taɓa roƙon shi sai ce ƙala rabbi arini an zuru ilaika ya ubangiji na a bani dama mana ido na ya samu ya gane ka sai Allah ce mai lantara ni ba za ka gani ba lantara ni ba za ka gani ba walakin yanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma ka kalli wannan dutsen idan ya tsaya a wurin shi a lokacin da hasken Allah zai bayyana ga dutsen idan yayi zirzice ya dauki wannan hasken wannan to zaka iya gani na to ka duba dutse ka duba halitta ta mutum halitta ta mutum tsoka ce da nama shi kuma dutse ai kasan cewa ba sai an waɗi maka ba cewa dutse ya yi mutum ƙwari ko to falon mata jallara ƙuhulil jabali ja'alahu dakka hasken yana ɗan bayyana ga dutsen ya dutsen ya zama gari to ina inda mutum ne ya buga hasken ya zai kasance an samu sauran shi to a lokacin da anan musa sai su ma falon ma a faka lokacin da ya warwado shi kenan sai aka ce mai to sai koma zuwa ga Allah ya ce ƙara subhanaka tubtu ilayka ya Allah ina neman tuba zuwa gare ka sarki ya tabbata gare ka to wannan shine aqida ta suna da tabbata cewa lalle Allah subhanahu wataala yayi magana da Allah Musa me yasa malam ya kashi anan saboda akwai wanda suke cewa a'a babu ta yanda za a yi Allah ya magana da wani a cikin halittar shi ai wannan magana ba magana bace ba ta hakika kawai suke nema su ringa kawo wani ra'ayi wanda zai wasa kwakwalwa kuma kwalluwar ta shiga cikin wani yanayi wanda har mutum ya je bace to dalilin haka sai malai ce a alqur'ani ya tabbatar Allah subhanahu ta'ala ya ce yayi magana da Allah Musa abin da yayi lahiya ka tabbatar ka huta ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ba a aike ka ba ba a sa ka ba ka ce sai kayi kiwi-kiwi kayi tawili akan magana shi ne ma yake cewa allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin sotin nisa wa kallama allahu musa ta kalima allah ya ma'annan musa magana magana aka ƙara ta aƙiƙi kaga so biyu yana nuna musa ya samu ya magana da allah wa kallama nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi magana da Allah ranar da aka isra'i da mirajin shi mun samu nawa biyu ko ga jibril ga annabi musa kuma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sune wanda muke da tabbaci cewa sun yi magana da Allah kamar yadda zo a cikin a nusus wanda suka tabbatar da haka ranar da aka fallanta ma manzala sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar a ranar yayi magana da Allah subhanahu wataala malaka cewa fallahu ya takallam jalla wa'ala bi kalamin yusma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da zance wanda kuma ake ji wa bi harfin wa sautin magana ce kuma hallau da sauti a nan aka samu matsala ta cewa ai alkur'ani ba magana Allah wace misali shugaban ƙasa ya magana da ya yi magana da turanci sai aka samu wani ɗan jarida sai ya fasara maganar tashi da hausa sai aka samu wani ɗan jarida halau ya fasara da zabarmanci wani ya fasara da barbarci wani ya fasara da larabci gabaki ɗaya ma'ana abin da yake ciki idan aka tambaya idan mutum ya zo yana magana a yaren da ya ji sai ce shugaban ƙasa ya ce kaza amma da hausa ya ji magana shi ma wanda ya zaurumanci ya ce shugaban kasa ya ce kaza wanda da larabci ya ce shugaban kasa ya ce kaza amma waɗannan maganganun da suka yi ai ba asalin magana ba ce ba su fasara magana eh kamar tarjama magana suka yi zuwa ga yaransu to shine wasu ke cewa ai a ai Allah subhanahu wataala da yayi magana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na balarabi sai tarjama magana da larabcin sai ta iso gare mu don su kawo mi kawo rudu cikin mutane don a ringa cewa alkur'ani mai girma ba magana bace ta Allah kai tsaye wannan magana batatta ce da nassi na alkur'ani mai girma cewa alkur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala me yake cewa a cikin alkur'ani cikin sautar fusilat bilisanin arabiyyi mubin bilisanin arabiyyin mubin Allah subhanahu wata'ala ya ce mun sabkar da alkur'ani mai girma da harshe na larabci kamar yadda ya sabkar da sauran littattafai su zabura su injila su attaura da harshen mutanen na wannan lokaci na annabin a haka aka sabkar musu da littafinsu to haka alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da shi da da muke suna da larabci kuma haka ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma akwai wanda irin sun jahamiya da mutazila su ne sai kawo wannan shigohoyi amma dai malamai an musu raddi kuma raddi da alkur'ani mai girma cewa wannan magana annabi Musa yayi magana da Allah yace wa Musa yasma'u min Allahi al-kalam bi sautin waqa fi masami'i kuma annabi Musa yayi magana da Allah subhanahu wataala da zance wanda yake fadowa a cikin kunnun shi ya ce faman ƙala gaira hada duk wanda ya faɗi saɓanin wannan dance da muka faɗa ya ce faɗar kafara billahi azim hakika ya kafirce ma ubangiji mai girma malake cewa man ƙala inna kalaman lahi makhlukun duk wanda ya ce ai maganar allah halitta ce ita ma sai ce wa inna allaha la ya takallam cewa allah baya magana wa attala allaha min al-kalami fa huwa kafirun duk wanda ya nuna cewa ai magana Allah halitta ce ce wannan kafiri ne kai tsaye li'annahu mukaddibun lillahi wa lirasulihi ya saboda ya karyata Allah ya karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata kuma ijma'i na musulmai baki daya yace Allahumma illa an yakuna jahilan yace kai sai dai in jahili ne idan jahili ne to wannan ana iya mushi uzuri aw muta'awwilan aw muqallidan liman yusin bihi muzan fa haza yubayyanu lahu ko kuma ya kasance tawili yayi ko kuma ya kasance muqalladi ne bi ma'ana wasu ne wanda ya yarda da su yake bi su suka dora shi saman wannan fahimtai to wannan sai a zo a bayyana mashi a ce ga gaskiyar magana yadda ke fa in asarra hukuma bi kufri idan kuma aka bayyana mi da dalilai da kwararan hujjoji yace bai yarda ba ya ce shi zai zamna a kan fahimtar shi to a lokacin nan kuma shi ma sai a mai hukuncin kafirci li'anna Allah jalla wa'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala aba alal mushrikina ya aibanta mushrikai annahum ya'buduna tamathil allati la tatakallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin mushrikai ya aibanta musu abin da suke bauta ma saboda abin da suke bauta ma bai maji bai gani bai magana ina hata mun gane lokacin da annabi ibrahim yake ce ma mutanen shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya baba me yasa zaka dinga bauta ma abinda bayya ji bayya gani wala yughni anka shay'a bayya amfanar maka da komi kenan kaga aibu ne ga abin bauta a ce abin bautar wannan bayya ji bayya gani bayya magana yaya za ka ce to Allah subhanahu ta'ala baya magana alhali Allah ya aibanta wasu wanda suke bauta ma abin da bayya ji bayya gani bayya magana wa qala lil kuffar alladhina ya'buduna al asnam haka yake ce ma kafirai waɗanda suke bauta ma gumakai yake ce musu ne fas'aluhum in kanu yantiqun lokacin da annabi ibrahim ya je kakkarya gumakansu ya ɗauki gatarin ya rataya ma babban ƙanu man fa'ala haza bi alihatina inda hula min zalimi wane ne aikata wannan abin ga abin bautanmu lalle wanda ya cika azzalimi ƙanu sami ina fatan ya zukuruhun ya ƙalu lahu ibrahim ai mun ji wani sarmai yana ɓata su ana ce mai ibrahim ƙalu fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku kawo shi gaban mutane kowa shaida da hukuncin da zamu shi suka ce qalu an anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim shin ya kai ibrahim kai ne ka aikata ma abin bautan wannan aiki annabi ibrahim da ya tashi dan ya kawo su saman kan hanya su yi aiki da hankalinsu sai ce bal fa'alahu kabiruhum haza ai babban su shine aikata musu wannan mummunan aikin fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su manan su magana ba abin bauta bane ba su gaya muku gaskiya wane ne aikata musu abin manan tunda dai suna magana kaga Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa rashin maganar su ya nuna cewa ba su kai su isa ba su zama abin bauta haka nan wattakhadhum qaumun qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar sai Allah ke cewa annabi musa mutanen shi bayan shi ya suka ɗauki wani gumki da aka yi na zinariya na meke da suna na wata na wani sa suka yi gumkin shi yana da ƙaho wasu suka ɗauke shi abin bauta sai allah ke cewa alam yarau annahu la yukallimuhum yace shin bisu da hankali musa ganin ko magana bai iya musu to Allah ce ma yana magana kai kuma ka ce ai kai baka yarda ba cewa Allah yana magana yace fadalla ala anna rabba yatakallam subhanahu wataala wannan ya nuna maka cewa Allah yana magana wa anna alladhi la yatakallam laysa rabban kaifa ya'mur ai wanda baya magana bai tantance zama ubangiji ba to ta ya zai yi umarni wa kaifa yanha ta ya zai hana wa kaifa yudabbir ta ya zai ringa sassauya al'amuran shi inna ma amruhu idza idza arada shay'an an yaqula lahu wane ne ke ta an yi kulai wane ne ke fada Allah ne kun ya ce mai kasance faye kun sai kasance yanzu Allah ya ce ma kawai tsaya tsaya za ka yi mutu mutuwa za ka yi bakka da lahiya an Allah ya ce ilahiya yanzu zaka tashi lahiyar kalon Allah ya ce faɗi kwanta kwanci za ka yi kun faye kun kana talakan Allah ya ce izau mai arziki gobe kun faye kun arzikin za ka zama wannan iko ne na Allah shi kaɗai ke shi da daji gashi nan ba komi wani tas da ikon Allah ruwa na sabka kuma shi kenan wuri ya zama tsanwa wani ikon Allah kenan shi yake sassauya al'amuran shi ya ce wa huwa la ya takallamu ta'ala Allah an zalika yake cewa fi surati taha Allah yake cewa Allah yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a Allah ya rju ilaihim qawlan ay la yujibuhum idza khatabuhu basu gani ba cewa idan sun nema ko sun mai magana bai amsa musu to wannan akida ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa shine anna Allah subhanahu wataala kallama Musa ta kalima Allah subhanahu wataala ya ma annabi Musa magana Allah subhanahu wataala yana magana amma tambaya ma ka ce yaya yake magana wannan ma bid'a ce wannan ba aike ka ba ya magana take ba a sa ka ba kawai ka yi imani cewa tun da ya ce maka yana magana yana magana amma neman ya take wannan kuma ba a sa ka ba ka nema kawai imani aka ce kai ina fata mun gane kamar yadda Allah ya ce yana ji yana gani ka ce ya yake ji ya yake gani wannan duka ba a sa ka ba kai dai ka yi imanin haka ne tun da ya ce haka yake to ka yi imanin haka yake wasu alu anhu bid'a wal imanu bihi wajib saboda kaifiyar majhula ce yanda Allah subhanahu wataala yake abu ne wanda babu wanda ya sani sai shi subhanahu wataala malai cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa alam anna ash-sharra wal khaira bi qada'i Allah wa qadarihi ka sani cewa kuma sharri da alkhairi bi qada'i Allah wa qadarihi wannan kuma ikon Allah ne da kudurar shi kenan ka sani cewa dukkan abin da zai same ka na alkhairi Allah ne baka shi dukkan abin da zai same ka kuma bayan haka to Allah ne ya kadarta maka shi kada ka zargi wani akan cewa Allah jarabce ka kada ka yi tsammanin wani yana iya cutar da kai ko na iya sawa ka hada cikin wani mugun hali wannan duka iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala kenan komi ka da ma Allah haka Allah ke bukata bayya bukata ka kasance wanda kullun kai tunanin ka wane maka kaza in alkhairi ne ka da shi zuwa ga wane in sharri ne har ka dora zuwa ga wane kullun kana zarge zarge kullun ka ki sallama ma Allah subhanahu wataala so Allah so ke kai imani da cewa wa in yamsaka Allahu bidurri fala kashifa lahu illa idan Allah ya nuface ka da wani abu na rashin jin daɗi ba mai yayi maka shi sai shi wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli idan kuma ya diface ka da alkhairi babu wanda ya sai da wannan fadala yusibu bihi man yasha Allah yana bayar da shi ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayan shi wa huwal ghafurur rahim kuma Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jin kai haka yake faɗa a cikin suratul tauba yake cewa wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasuhum idan wani abu ya same ka ya rasulullah na jin dadi tasuhum abin he dame su su shiga cikin damuwa wa in tusibka musibatun idan kuma wani abu na musiba ya same ka yaqulu kad akhazna amrana min qablu wa yatawallawhum farihun yasun jiya suna murna suna jin dadi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaya musu kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ka gaya musu cewa babu wani abu wanda zai same mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin lamarinmu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mummun yake tawakkali duk abin da zai same ka Allah ne ya nuface ka wannan abu ya same ka in alkhairi ne ko sharri ne ka sallama ka koma ga Allah in alkhairi ne ka ƙara godiya in kuma sharri ne ka roki Allah yayi maka Allah ya baka ladan wannan abu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan wani abu ya same ka na rashin jin daɗi ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan khairan minha ya Allah ka bani lada akan wannan musibar ta same ni kuma ya Allah ka maye mini gurbin ta da abin da ya alkhairi da ita shikenan kai ka cika mummuni cikakke ka cika mai imani na hakika kayi abin da Allah yake so kuma insha Allah za ka ga sauyi akan wannan abu da ya same ka shi yasa ka me da kominka zuwa ga Allah shine mahuta kada ka ringa zarge zarge da tunani na babu girma wasa ba amma la yake cewa wal aqlu mawludun أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل ما لك توا والعقل مولود شي هنكلي ما لن زي كومو يمغانا da abin da ya shahi hankalin dan adam malam ke cewa wal aqlu mauludu shi hankali wanda kuke gani mauludu da shi ake aihuwa mutum bi ma'ana ɗabi'a ce nature ce ba mutum bane daga baya ke lalibe samu shi sai dai dalilin wasu abubuwa da ka samu na guziri ka zuba mashi a ciki sai ƙara kyau ya ƙara nazari ya kasance a buɗe hankalin ya bambanta na wani da na wani dalilin wani abu da yake ɗauke da shi wanda wani bai da shi amma shi hankali haka Allah zuba ma mutum shi yanda Allah zuba ma ido ya baka baki ya baka hanci ya baka kai ya baka hannuwa ya baka jiki da jini da sauransu to haka shi ma hankali haka Allah ya sanya ma kowa hankali daga cikin ɗan adam shi ne malika cewa wal aqlu mawludun udiya kullu insanin min al aqli ma arada Allah azza wa jalla hankali Allah ya ba kowa daga cikin mutane Allah ya ba kowa wannan abu kuma ba mutum bane ya je nemo ma kanshi ba kanshi a Allah ba mutane wannan abu yace ya tafawatu da fil uquli amma ni wannan bai na cewa kuma hankalin kowa iri ɗaya ne wani ya yi wani kamar yadda wani ya yi wani tsaho wani ya yi wani jiki babba wani ya yi wani kaza wani ya duka ka duba a gani ai in zaka yi adalci a rayuwarka kai kasan cewa duniya gida uku ce akwai wanda ya hika akwai wanda ka yi kuma akwai da kuke taya tare dole akwai wanda ya hika dole akwai wanda ka yi kuma akwai wanda kawai kana ganin kusan abubuwan ɗaya ne abin naku to haka ɗan adam in zai makan shi adalci a kullum ya zamna lafiya to shi ne malar yake cewa al'aqlu huwa quwwatun yaj'aluha Allahu fil insani yudriku biha al-ashiya shi hankali wanda da kake gani wani wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ke sanya ma mutum yudriku bihal ashiya wanda da wannan hankalin ne mutum yake riska abubuwa ya arufu biha darra minan nafi da wannan hankalin mutum yake sanin bambanci tsakanin abu mai cutarwa da abu mai amfani wal khaira min sharri da wannan hankalin ne mutum yake sanin alkhairi ya san sharri la ahada yadini ma kayfiyatul aqli amma ga wani ga wani difi za a ce ko tahaddi babu wani wanda ya san wai hankalin wannan ya yake ka san yadda idan mutum yake ka san yadda bakin mutum yake ka san zai ka samu a likitoci ma ka samu specialist a kowane bangare na kaza na kaza to a hankalin ma an samu specialist amma ni su huddo shi manan su wanke su gyara su mera yana yiwa kana maganin shi kasan ma yake kasan ina yake kamar yadda ya faru aka ce an samu wata munakasha tsakanin wani da ɗaliban shi shi irin wannan kafiran ne gangaren a kahurci shi so ma shi niye ma yake shi kawai a wurin shi babu Allah yake ce ma yaran shi menene wannan sai daga daga musu bik su ce bik ne kuna ganin shi eh muna ganin shi me yasa kuke ganin saboda akwai shi mine ne wannan kayye ce kuna ganin ta eh me yasa kuke ganin ta saboda akwai ta kenan duk abin da bakka gani babu shi eh duk abin da bakka gani babu shi kun yarda da haka yanzu ce musu to ina Allah suka ce ban ma ganin shi kenan babu shi wasu suka yarda wani ya ce a tushe na tambaya ya maido wannan tambayoyin wannan ai wannan bikini ana gani ya ce eh akwai shi akwai shi inda babu shi mun gan shi suka ce a to ina hankalin malam shi ma a hudo shi magan shi aka ce ba a ganin shi kuna ganin hankalin malam suka ce magani kenan to ina to kenan malam ba ba in dai ba a ganin hankalin kenan babu shi to abu ne wanda kamar ruhi yake wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi suna tambaye ka akan ruh to ka ce ruhi al'amari ne ubangiji wa ma'utitun minal ilmi illa kalila ku sani cewa babu wani abu da kuke da shi illa ɗan kaɗan na ilmi to kaga shi ma hankali al'amarin shi kusan haka shi ne ma da yake cewa babu wanda ya san hakikan shi sai Allah ya ce ta haɓaɗan nasu fihi walam ya siru ina natija ya ce wasu sun rinka ƙoƙari ya sun samu ya yake sai ce amma walam ya suru ila natija amma ba sai zuwa ga natija ba li'annahu min asrarillah shi ma daga cikin sirrika na Allah subhanahu wata'ala allati la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san sirrakin da ke da kai a hankali sai Allah kawai ya halice ka kuma ya sa makana da hankali ka san abincinka ka san wanda ba naka ba an kaga ciyawa kasan wannan ba abincin ka bane an kaga shinkafa da miya kasan wannan naka ne an kaga nama a danyi kasan ba naka bane a dahin wannan naka ne kasan ka bambanta in aka kama su aka aje ma aka ci abinci ga danye ga da yayi wani zaka dauka naka zaka dauka wanda ba naka ba kasan ba naka ba Allah ya baka wannan hankali domin ka riga rarrabewa tsakanin alkhairi tsakanin sharri tsakanin mai kyau tsakanin mara kyau abin da ya dace da abin da bai dace ba amma a duk da haka wani lokaci sai ka ji an ce ma wani bai da hankali me yasa za a ce wani bai da hankali saboda ya yi abin marasa hankali sai a ce mai bai da hankali amma ba hankalin bane na asali babu saboda hankalin ai kala kala akwai hankalin da eh man aqluhu kamilun akwai da hankali ne cikakke irin hankalin annabawa su kaga hankalinsa a cikakke tak su babu na kasu a tare da su akwai kuma wanda hankalin ma shi bai da misali mahaukaci shi mahaukaci kawai bai hankali akwai wanda kuma shi baina baina ne tsakatsakiya wata ran da lahiya wata ran babu lahiya in ya sha maganin shi sai ku hira in kuma bai sha ba kuma akwai matsala kenan kaga shi wannan line ne shi hankalin shi akwai na kaso a ciki a nan ne zaka samu masu magana ko kuma a ce falasifa suka ringa tattaunawa shi hankalin wannan mutum kadai ne ke da hankali wasu suka ce eh mutum kadai ne to dabbobi ba su da hankali su dabbobi suna da hankali ko su da hankali sai ka dace mutum ai kamar dabba yake in ana so a siffanta shi da mai rashin hankali shin dabbobi bisa da hankali wasu suka ce ka dabbobin nan wa in aka yi dogon nazari a kansu akwai masu hankali kamar ya akwai masu hankali eh akwai abin da suke yi ba a ce musu mahaukata ba saboda kare ranar da ya zama mahaukacin ta ake mahaukaci ne amma ranar da bai zama mahaukaci ba ta ake kawai dabba ce amma a kenan akwai wani hali da yake shige zama mahaukaci akwai halin da kuma yake normal ba mahaukaci ba ne ka kalli dabbobi in sun mutu daga kiwo kowace dabba haika ta shiga gidanta gidansu kowace dabba gidansu za ta shiga inda karahuna a jaba ta zuwa ta ci amma ta gaci yawa haita ci kenan kaga ta samu wani abu wanda yake bambanta mata tsakanin abu kaza mara kyau da abu kaza mara kyau eh mai kyau a irin tsarinta in ta ga ɗanta ta san ɗanta ne haka ne ya kamata a ce a rashin hankali da za a zarge ta bai kamata ta gane ɗanta inda ya lalle batar hankali ne irin wannan rashin hankalin na babu kenan dai akwai wani hankali na musamman wanda su ma aka keɓance su da su su dabbobin wanda ya bambanta na mutane amma karaman ba za a kore musu hankali ba saboda a cikin dabbobi mu mun samu dabbobi wanda suka zo suka yi gwagwarmaya alkur'ani kuma mu labarinsu wata faƙada tsayira faƙala maliya la'arar huda-huda amkana min alga'ibin da wa'azziban na hu azaban shadidan aula azbahan na hu aula ya tiyan ne bi sulfani mubin fa makasa ganyar ba'idin faƙala a hattu bi malam tu hitbi waje tuka min saba'in bi naba'in yaƙin in ni waje tumra atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil السبيل وكانوا لا يهتدون الذي لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويخرج ال... إيه يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تكتمون kaga wannan alhuda huda ne suleiman yake cewa annabi suleiman alaihi salam yake cewa ban ga alhuda huda ba ko ko hutaya daga cikin jama'a ta ban sani ba iya cikin balaguro aka neme shi aka rasa yace to in ya dawo sai na mai azaba ko yazo min da hujjar da ta sa ban ganshi ba yanzu yana zawwa sai je kwanta a share ya baza fukafukan shi yayi ladabi ya sadda kai yace fa makatha ghayra baqidin ya kwanta a can share yana ladabi ya san cewa ya laifi sai ce ma Suleiman alaihi salam ahattu bima lam tuhid bi naje na samu abin da baka samu bane ba abinda baka samu ka same shi ba shi ne na kama labarin shi waje ituka min saba'in bi nab'in yaqin yace nazo maka da garin saba da labari kuma na yaki ne na tabbas menene wannan a matsayin Suleiman mai mulkin duniya a lokacin nan ya kamata a ce ya san duk wani mai mulki da yake bangaren shi sai ce inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in na samu wata mace tana mulkin garin Saba wa utiyat min kulli shay'in tana da dukkan arziki na duniya walaha arshun azim kai tana da ma wani al'arshi gado da take zama na mulki mai girma wanda ba irin naka bane ba wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah mun same ta da ita da mutananta suna bauta ma rana kuma bayan Allah kaga wannan labarin babban labari ne annabi suleiman yana bukata a matsayin shi ne mai mulkin duniya a lokacin nan ya san dukkan wani mai mulki na wannan bangare kuma duk wanda yake shirka a lokacin nan aikin shi ne na annabta ya je mai doshi zuwa ga tahiya ta addinin musulunci kenan ya kaba labari mai girma sai ya ce mai to qala sananzur a sadakta an kunta minar kazibi za mu duba mu gani wannan alhuda huda ne kaga dabba ce amma ka duba aikin da izhab bi kitabi haza zan mu duba mu gani mi da gaske ne ko kokariya ce amshi littafi kai musu thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim kuma da aka bashi letter din ya kai ya jefa musu inda aka ce kuma ya koma share zamna yana sauraron mi za su wadi abinda suka hudun kuma ya dawo ga mal Suleiman alaihi salam inni ulki ilayya kitabun karim innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين تتي آآ كوام شاورا سكتي آآ كي كرهي غريم كوم تنكاريش بيأجيش تتي آآ irin wa'annan idan suka hada gari masu daraja suke komowa kaskantattu kawai zama tura ne hadaya waye aikin wannan alhuda-huda lokacin da aka fara kashe mutum wanda ya kashe shi ya rasa yadda zai da shi eh lain basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin fa dawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min an-nadimin yace kawai kashe ka zanyi yace a ni jibni yace yace ma dan uwan shi ni kashe ka zanyi yace a ni ko da a ce ka daga hanzu kashe yace ni bana taba ka ni ba na kashe ka ba amma a nan dai shi dan yarin jaya shi je kashe dan uwan nashi kuma je kashe shi rasa yanda zai da shi fa ba'atha Allahu ghuraban yabhatu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwadi sawat akhi Allah turu hankaka dan uwan shi ya mutu ya nuna min ya zai binne dan uwan shi hankakan yayi rami yayi rami dogo ya janyo dan uwan nashi ya sa aramin ya mida ya binne yace ya wailata a ajastu an akuna misal hadha al-ghurab yace kai tuna da na zama kamar wannan hankaka ka duba gani dan adam ne yake cewa tururuwa annabi suleiman ya zirka ku zai zo ya ya daddane gidajen nasu ta ce ya ayyuhan na mulu dukulu masakinakum la ya haɗi mannakun suleiman wa junuduku wa hum la ya sha'urun kowa ya shiga gida annabi suleiman kuma ya shi maganarta wani ke nuna maka mai suna yi وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شراب فيه شفاء للناس الله يتيا مما زموا وحي أن اتخذي من الجبال بيوتا كدوكي جداجنكي أجكين دوازنا لإتاتي wa kuli min kulli thumma kuli min kulli thamarat fa kuli min kulli thamarat ke ci dukkan itatuwa idan kika ci wani itatuwan ya kharuje min buduniha zaki kashin daga cikin ki zaki huddu sharabun wani abin sha fi shifa'ul linnas wannan abin sha ga dadi kuma hannu warka ce ga mutane kenan kaga dabbobi idan ana magana hankali sai dai kawai mu ce su ma mahalicinsu subhanahu wata'ala ya musu guziri na hankali wanda ya dace musu amma kada mu kore musu hankali kwata-kwata me da su kamar irin wanda kawai hankalin ne babu kamar yadda zan mu ce baka da hannu ba ma ce ba su ma basu da hankali ba ma hudu haka ba sai dai mu ce kawai suna da hankalin da ya dace da saboda mun ga a ja'ib da musallai da yawa ko a zamantakewa na yanzu akwai dabbobin da ake musu magana su ji ni nan bai jima ba na gani a dota balace ko bbc a na facebook wani polis an mai gala ta sarjan wani kare an mai gala ta sarjan a polis aka yi biki ya zo da kayan shi da komi da hula ya zo cikin wannan ishe yana hucewa an mai fareti da komi aka ce an dora mai gala ta sarjan kare ne saboda yana aikin da da abin da aka sa shi yake yi a aike shi ya je ya bincika a ce mai wannan mai irin wannan kamshin jikin ake so ka samu ya je samu irin wannan kwaya ake so ka binciko ya je binciko ta a cikin kaya kawo wanda bai da komi na hankali zai wannan abin kagar yana da wahala to misalai da yawa ne a kukuturu da ake cewa ko ya ke ce mashi feroke ba an ce ba har wani lokaci har magana ma ke wasu sun ce sai na jin magana tashi in aka tarbiyyance shi kare kana shigowa gida in naka ne ya san kai ne in ba kai bane ba ya san ba kai bane ya kama yana da wani abu da yake bambancewa kenan ya bambance tsakanin wani da wani dan gida da wanda ba dan gida ba kenan kaga duka wannan dalilai da suke nuna mana cewa hankali wani al'amari na ubangiji wanda kowace halitta daga cikin halittun shi ya musu abin da ya ba su na wanda zai su ringa amfani da shi na rayuwar su yau da gobe shine ke faɗa a cikin suratul suratul a'la سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فاجعله غثاء أهوى الذي قدر فهدى نعم wanda ya kaddara kuma ya shirya malamai suka ce abinda ake ni anan ya kaddara komi kuma ya shiryar da komi akan ɗabi'a shi da rayuwar shi ta yau da gobe ya san yanzu ya rayu ya san zai bambanta abubuwa ina ga ana kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana kenan sati na gaba za mu tashi akan wannan mas'ala ta al'aql wannan fara ta ne muka yi mukaddima ce in so sai mu shiga ciki insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da karatu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته